أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دون يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake gwada mana wannan lokaci a wannan bigire zawiyar maulana sharif ibrahim salih al-husaini Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana ƙarƙashin jagorancin maulanmu prof ibrahim ahmad makari allah ya ƙara masa lafiya a karatunmu da ya gabata mun shiga cikin abin da ake ce ma babul iraq mun kuma yi bayani ko mun karanta abin da ya shafi canje-canjen da yake zuwa ma wato al'irabin da ake yin masuna mun kuma yi bayanin cewa al'irabi shine wato kalma ya zama ya canza daga wani hali zuwa wani hali saboda ɗayan abubuwan da sukan zo su sa ƙarkensa ya canza a yau kuma za mu ji yadda baya ga yadda suna yake canzawa da muka ji yau za mu ji yadda fi'ili shi kuma yake caccanzawa dama mai a alfiya yana cewa wa filu amrin wa mubiyun buniya wa arabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kai ra'na man putin a takaice wato da fi'ili madi da fi'ili amri su kansu bina'i ne wanda ba mu zo magana akan bina'i ba abun da shi kuma fi'ili mudari'i yake doron da yake hawa shine doron li'irabi ma'ana yana kamanceceniya da suna wajen caccanzawan da shi ma yake samu a karkensa wanda malamai na hau sun tafi akan cewa dalilin ma da yasa aka sanya masa da al-mudari' shine kasancewa ma'anar mudari' shine mushabih saboda kasancewar shi yudari'ul isma ma'ana yana kama da suna a halaye da yawa cikin li'irabi so a takaice shi wannan fi'ilin yaya yake samun canje-canje a karkensa mun dai ji shi suna yana samun canji daga raf'a ya koma ya ɗauki nasba ya koma ya ɗauki abin da ake ce ma alhabdu ko kuma aljarru so shi fi'ili shi kuma ya yake shi ne abin da za mu ji insha Allah shin shi ma tun uku ne koko da canji cikinsu duka shi za mu ji ya ce wa mithlul ismi fi zalika alfi'lul mudari' kamar yadda suna ya ɗauki canji daga rufa ya ɗauki nasba daga nasba ya zo ya ɗauki kuma jarra kace jaa muhammadun ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin duka dai kalmar muhammad ta tattanza a cikin jumloli uku da muka faɗi to shi ma fi'ili shi ma yace kaman yadda suna yake haka shi ma fi'ili yake wajen samun canje-canje yace misali falau qulta yusafiru ibrahimu fa yusafiru fi'lun mudari'un marfu'un inda ka zo da jumla ka ce yusafiru ibrahimu ibrahimu yana mai tafiya to kalman yusafiru ga nan ya ce marfu'un ta ganta a ƙarke yana da kalman tana da wato raf'a a ƙarkenta dalilin wannan raf'an da ta samu kanmu manta mun faɗi cewa duk canji da za a gan shi na irabi wani amil ne yake zuwa ya haifar da shi to amil ɗin da ya sa fi'ili mubari ya zama marfu'in a jumlan yusafiru ibrahimu shine yace li tajarrudihi min amilin yaqtadi nasbah nasbahu aw amilin yaqtadi jazmahu dalilin da yasa ya zama marfu'i shine amil ɗin da zai zo ya mayar da shi mansubi ko amil ɗin da zai zo ya mayar da shi majzumi bai zo ba kowanne amil ɗin nasba sune huruf ɗin ahlan idan kai awamil ɗin jazma kuma su ne su lam da lamma da la annahiya haka dai wa'annan wanda suke zuwa su mu fi'ili mudari'i su kuma wato abin da ake ce ma aljazmu saboda haka anan a cikin jumlan yusafiru ibrahimu zamu ce yusafiru fi'lun mudari'un marfu'un li tajarrudihi min an-nasibi wal jazimi in muka zo li irabi ibrahimu sai mu ce fa'ilun marfu'un فإذا قلت لن يصافر إبراهيم أكا زودة وتجملة كما أكا مثالي لن يصافر إبراهيم إتلا كما يدى مكفلاتنا تكين أداة نصب واتو أدوات النصب سودي إنزيس سكا زو سكا شغا فئلي مضارئي تو سنا تنزا كاركنسا دقار حال الرفعاني يقوم يدوك حال النصب saboda haka inda ka ce lan za yusafira ibrahimu lan za ka ce adatu nasbin adatu nafin wa nasbin yusafira fi'lun mudari'un mansubun bilan ibrahimu fa'ilun marfu'un a can ka ce yusafiru ibrahimu anan kuma sai ya zama lan yusafira ma'ana ƙarshen da ya tashi daga raf'a ya koma ya ɗauki nasba kenan fi'li mudari'i ya ɗauki yanayi biyu irin yanayin da suna ya ɗauka a baya ya ɗauki nasba ya ɗauki raf'a kuma dukansu mun gani a cikin irabin al'isu sannan ya ce ta gayyara hali yusafiru minar raf'i ilan nasbi in ka lura za ka ga kalman yusafiru ya tashi daga marfu'i ya koma mansubi inda lan ta shige shi ya ce lita gayyarul amili bi amilin akhar hakan ya faru ne saboda al'amil wanda yake zuwa ya canza ƙarken kalma ya canza saboda haka sai shi ma kalman ya canza ya tsari nasba wa huwa lan wato canjin amil ɗin da ya zo shi ne amil ɗin da allabi ya tsari nasba wato wanda duk in ya zo shi fi'ili an mudari'i yana mayar masa da yana mayar da shi ƙarkensa wato mansubi ne wa huwa lan فإذا قلت لم يصافر إبراهيم كثير لن أوجن ككاو لم كثير لم كثير يصافر إبراهيم معنى ذاك ما فعل مضارئي أبون داك يسمى جزمة جزمة كما علامة شيني سكون wato za ka yi makarken fi'ili mudari'in sukun ka ce lam yusafir ba za ka ce yusafiru ko yusafira ba so lam za ka ce adatu qalbin wa nafin wa jazmin duka ita take da wannan sifofin guda biyu suna cewa adatu qalbin saboda tana canza fi'ili mudari'i ya koma ya bada ma'anan fi'ili madi so tuqlibuhu min al-mudari'iyyati ila al-madawiyya haka dai tana mayar da shi ya zama ya bada ma'anan madi shi yasa ake ce mata adatu qalbin wa jazmin kuma tana yin mafili mudari'i jazma ma'ana tana masa sukun a ƙarshensa wa nafin kuma duk inda ta zo tana kore aiki ne a cikin fi'ili mudari'i saboda haka inda ka ce lam za ka ce adatu qalbin wa jazmin wa nafin wa jazmin yusafir fi'il mudari'un fi'ilun mudari'un majzumun bilam إبراهيم فاعل مرفوع يتي شمالي لن تغير حال يصافر من الرفع أو النصب إلى الجزم آه إنك كلا كلمة يصافر يا تاشي دغ رفع بزمي معنى دغ يصافر يا كما تاشي دغ نصب معنى يصافر يا زما يصافر صبودا شغان أداة الجزم تكنسا لتغير العامل بعامل آخر يقتدي جزمه وهو لم hakan ya faru ne saboda amil din ya canza wanda wannan amil din yana kawo yana mayar da ƙarshen fi'ili mudari'i wato majzumi ne shine lafazin lam yace wa'lam anna hadha at-taghayyur yanqasimu ila qismayn yace wannan canjin da yake fito ma da yake shiga ma fi'ili mudari'i yace ya kasu zuwa nau'i biyu a nau'i na farko lafziyun wato canji ne da yake zuwa a lafzance ana furta shi wa taqdiriyun akai kuma canjin da yake zuwa wanda yake ba a furta shi kaddara sa ake yi zamu gane zamu zai ƙara mana bayanin menene ake nufi da lafziyun menene ake nufi da taqdiriyun fa amma al-lafziyu fa huwa ma la yamna'u min an-nutq bihi mani'un kama ra'aita fi al-harakat ad-dalatu ala Muhammadin wa harakat ar-ra'i fi al-harakat ad-dali afwan ala muhammadin wa harakatin ra'i min yusafir ya ce allafziyu shi ne ma la yamna'u minan nutqi bihi mani'un shi ne ba wani abun da yake abun da yake ba wani abun da zai zo ya hana a furta shi to wannan shi ake kira da lafziyun inda ka ce misali ja'a muhammadun ra'aitu muhammadan marartu bi muhammadin yusafiru ibrahimu lan yusafira ibrahimu lan yusafir ibrahimu duka anan wato alamomin la'irabi wani abu bai zo ya hana a furta su ba wannan shi ake nufi da allafziyu fil harakati a cikin kalmar muhammad lafazin dalun ga nan ya zo da du ya zo da da ya zo da kuma di a cikin kalmar yusafiru lafazin harafin ra'un na ƙarshe ya zo da ru ya zo da ri ya kuma zo da ya zo da da sukun ra kenan da fat da nasba ra kenan sannan kuma ya zo da sukun a ƙarshe rif haka dai a sai nau'i na biyu na daga cikin anwa wato na li'irabi mun ji al-lafziyu shine wanda ake iya furtawa wa amma taqdiriyu shine na biyu wato wanda ake kaddarawa fa huwa ma yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un min ta'azzur aw aw istithqal aw munasabah wato shine nau'in lirabin da zai canjin za a yi canjin amma ba za a gan shi ba ba kuma za a furta shi ba a baki na farko ɗaya daga cikinsu wato ya kasu kashi uku shi wannan takdiriyun ɗin akwai abin da yake mani'insa ta'azzur ne ma'ana uzuri ne kawai ya sa ba a furta ba ba wani dalili kawai uzuri ne ko kuma al-istisqal ne zai yiwu kawai kalma in aka furta li'irabin aka yi makarcen kalman wasali zai yi nauyi saboda haka sai a wadatu daga barin furtasa akwai wanda kuma a'a ya'ul mutakallimi ne ta zo ta shiga cikin kalma ita kuma in ta shiga kalma kasancewanta na ya'un to dole harafin da ke kafin ita ya zama yana da wasali ƙasa dan a iya furta ya'un din to irin wannan ana kiran mashi harakatul munasaba so shi ma yana hana li'irabi a furta shi ko kuma ya fito a rubuce za ya ƙara mana bayani ya ce misali inda ka ce yad'ul fata wal qadi wa gulami kalman yad'u ga nan fi'lu mudari'un ne amma ƙarkensa akwai wawun kuma mun san wawun tana cikin huruful illa ma'ana huruf ɗin da ba sa ɗaukan wasali a tare da su a wato harful lin kenan a so in ka zo li'irabinsa za ka ce yad'u fi'lun mudari'un mansubun marfu'un wa alama marfu'un bi dammati al-muqaddarati ala al-waw mana'a min zuhuriha sai ka ce at-ta'azzur al-fata mana'a min zuhuriha as-thiqal afwan al-fata sai zama fa'ilun marfu'un بضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر سنا وهو معطوف الواو حرف عطف القاضي معطوف عليه معطوف عليه إنه مرفوع نه أما رفعا بفتو بشي ما سود هكذا كشي مرفوع نه بضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها شما الثقل آه الواو شيكم حرف عطف غلامي في زما معطوف شما على المرفوع آه وهو مرفوع عيبا أما بفتوبة قائنا سودا كذاك شيء آه غلامي معطوف على المرفوع منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة ياء المناسبة هكذا آه أتقيتي haka ake kaddara abin da yake wato ake ce ma al-i'rabu taqdiri mawane ɗinsa guda uku ne ko dai zama ta'azzur ko kuma ya zama asikal ko kuma ya zama harakat ya ilmunasaba ce ta hana bayyanan harakal i'rab harakatul i'rab din wannan shine wato kashi kashi biyu na nau'o'in yadda ake li'irabi suke ko dai zama lafzi ko kuma ya zama at-taqdiri kamar yadda muka yi bayani a gurguje yace a مرفوع ني لتجرده من الناصب والجازم والفتى مرفوع ني لكونه فاعلا والقادي وغلام مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع كما ديد مكي لإرابي قبائها ولكن الضمة لا تظهر في آخر هذه الكلمات أما دك كلمة من قداؤك يدعو القاضي الغلام دك با عند حركة لإرابي يزوء كركنس صبودا إراب التقدير أكي مئر وإنن كلمة na farko ya du'u saboda kasancewansa mu'tallul akhir akhiri ne sannan na biyu saboda kasancewansa shi ma wato alismul maqsur ne shine alfata haka na uku na karke shine gulab na kusa da na karke shine alqadi saboda kasancewansa wato alismul manqus ne wato karkensa ya'un ne sai kuma gulami wanda yake ya'ul munasaba ta shiga cikin sa ita ya'ul mutakallim shine dalili a takaice dai wa'annan sune nau'o'i guda uku na wato mawani'u al'irab wanda dole an zo wajen sai a kaddara haka dai daga nan za mu dakata sai kuma in Allah ya kai mu karatu na gaba inda za mu ji wato yadda sauran la'irabi yake baya ga abin da muka karanta Allah ya amfanar da mu da gwargwadon abin da muka ji سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين